لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون وفيهما أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه ثم يقول أنا الملك وفي, وفي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بهما ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به وهذا لفظ أحمد وفي حديث الصور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها وينسطها فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم الأكاظ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الخلائق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة وقد قال الله تبارك وتعالى يوم تبدل, تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار عباد الله وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال في الظلمة دون الجسر وقد يكون المراد بذلك تبديل آخر غير هذا المذكور في الحديث وهو أن تبديل مع أن, أن تبديل معالم الأرض فيما بين النفختين نفخة الصيق ونفخة البعث فتسير الجبال وتميد الأرض ويبقى الجميع صعيدا واحدا لا أعواج فيها ولا روابي ولا أودية قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا قال تعالى في آية التي عقب هذه الآيات يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال سبحانه وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالعهن المنفوش وتكون الجبال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش وقال أيضا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعدا وفي الحديث أيضا عباد الله ثم ينزل الله من تحت العرش ماء فتمطر السماء أربعين يوما حتى يكون الماء فوقكم إثنا عشر زراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت كنبات الطرائف كنبات الطرائف وهو سيجار القثاء أو كنبة البقل وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومسلم من حديث يعقوب بن عاصم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا, تسم فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا أو ليتا ورفأ ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيسأق ولا يسمعه أحد إلا شق ثم يرسل, يرسل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فينبت منه أجساد الخلائق فلا ينفخ فيه أخرى ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم فيه فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم أقول قولي هذا وأست- وأستغفر الله العلي العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman agajin Allah da taimakonsa da gudunmawarsa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye ya Allah muna roƙon ka shirye duniya da lahira Allah ka shirye mu shirye duniya da lahira bayan haka ya ku yan uwa masu albarka masu daraja da kima da martaba ana ta hafi new year sabuwar shekara ta shigo sabon yanayi ya shigo amma mutane sun manta cewa lokutansu ne suke karewa mutane sun manta shekarun da allah ya ɗeba musu ne suke zabtarewa suke wabcewa mutane sun manta suna kusantar lahira da kiyama mutane sun manta abun kuka ne ya same su ba abin dariya da murna ba ana ta murna an shiga sabuwar shekara yau uku ga wata ko hudu ga wata ana murna an shigo sabuwar shekara zamanin magabata tunatar da kansu suke yi abin da ke tunkararsu domin wallahi duk wani taƙi ƙwaya ɗaya da ya wuce ka to kana kusantar ƙabarinka ne kana kusantar lahirarka ne kana kusantar hisabinka ne kana kusantar kiyamarka ce ya samu abin da za mu tunatar da junanmu shine mu tuna wata tafiya mu tuna wata rana mu tuna wani yanayi mu tuna wani lokaci da ke tunkarar mu gaba ɗaya ni da ku da ni da nake magana da ku da kuke saurare na wallahi tallahi duk wata shekara da ta kama abin ka rushe da kuka ne abin ka ɗora hannu a kane ka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'u idan shekara kaza Allah ya ɗeba mun wala Allah wannan ta zama ta ƙarhe to ta iya yiwuwa shekarar da za ta shigo ba da ni za a shigo ba yau nawa ne aka shiga 2024 da su amma ba a shigo 2025 da su ba nawa ne kuma wanda Allah ya kirga wala Allah da ni da kai wala Allah da ni da kai wala Allah da babana ko babanka ko mamata ko mamarka wala Allah da ‘ya'yana ko naka wala Allah da baffanuna ko baffanunka ko kawunaina ko kawunanka ko matana ko matanka Allah ya kirga da su cewa ba za su tsallake wannan shekarar ba yin wannan abin kai kuka ne ka sake zage damtse don tattalin gobe ko kuma abin murna ne wannan shine abin da ya kamata domin gafara da rafkana ta samu al'ummarmu ba sa tuna lahira ba sa tuna makoma ba sa tuna ranar da daga ita ba wata rana har abadan abidi na an gama wata rana kuma ba sa tuna cewa akwai wata rami da za a shiga ana tashi daga wannan ramin inda za a fuskanta shine wuta ko aljanna Allahumma ja'alna min ahlil jannati Allah ka sa muna cikin yan aljanna ba ma cikin yan wuta ya Allah Allah ya faɗa mana yace wa ma qadarullaha haqqa qadrihi a cikin suratul zumar mutane ba su girmama Allah hakikanin girmama shi ba ba su girmama Allah suka darajanta shi ba suka ɗauke shi mai iko a kansu ba ba su ɗauke shi a matsayin abin su koma zuwa gare shi ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama bayan ka ƙasa gaba ɗayanta damkar Allah ne a ranar tashin alkiyama Allah zai damke ƙasa gaba ɗaya idan da ana buga misali da Allah da mu ce kamar yadda zaka sa hannu a cikin daron gari ka damka to haka Allah zai damke ƙasa gaba ɗaya inda ana buga misali da Allah balantana fala tadribu lillahi al-amsal Allah ce kar ku buga misalai da ubangiji subhanahu wata'ala al'amarin Allah ya wuce abin da kake gani a yanzu akan idanka ko akan harshenka ko akan a bakinka ko ka shinshina ko ka ya wuce haka al'amarin Allah sai Allah mana da haka wal ardu jami'an gaba ɗaya duniya gaba ɗaya ƙasa tun daga ta ɗinta har ta bakwai ɗinta qabdatuhu yawmal qiyama damkar Allah ne a ranar tashin alkiyama ya kai wanda kake murna da niwya kana tuna wannan magana was samawati matwiyatun bi yamini sammai kuwa gaba ɗaya Allah zai naɗe su kamar yadda mai rijista ke naɗe rijista kamar yadda mai takarda ke naɗe takarda kamar yadda mai fayil yake nannaɗe shi a hannunsa wannan inda ana buga misali da Allah to haka Allah maɗaukakin sarki zai naɗe wannan sammai da gaba ɗaya da hannunsa na dama wakilta ya dai yaminun dama kuma hannayen Allah gaba ɗaya dama ne subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah ɗaukaka ta tabbata ga Allah ga barin abin da suke masa tarayya da hina shirka Allah ka tsare mu daga shirka karamarta ko babbarta a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya ce yau manatuwi sama'a ka tsayi sijilli lil kutubi ko lil kitabi ranar da za mu naɗe sama kamar yadda muke naɗe ko mai rijista ke naɗe rijista mai takarda ke naɗe takarda Allah ce kama bada ana awwala halkin kamar yadda muka kage halitta da babu ita nu'iduhu kuma haka za mu dawo da ita ranar tashin alkiyama wa'adan alaina Allah ce wannan alkawari ne muka ɗauka wa kanmu inna kunna fa'ilina mu mun kasance masu yi da gamawa masu faɗa da cikawa Allahu akbar Allah ka haɗa mu da rahamarka da alherinka a ranar tashin alkiyama ya Allah Allah ce inna kunna fa'ilina mu mun kasance masu faɗa da cikawa kuma mun kasance masu yi su gama lokaci ɗaya a wani guri Allah ya ce huwal awwal wal akhir shine farko kuma shine ƙarhe waz zahir wal batin kuma shine bayyananne shine koyayye wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine iko ne ko masani ne akan komai a wani guri Allah ya ce rafiqud darajati Allah shi ne mai ɗaukakakkun darajoji gaba ɗaya yulkin ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadi yana turo da wahayi yana turo da saƙo daga ainihin wato al'amarinsa da umarninsa akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa liyunzira yawmat talaqi dan ya gargadi mutane ranar gamuwa da Allah la hawla wala quwwata illa billah Allah yana turo saƙo daga saman bakwai yana turo ruhi daga gare shi yana turo wahayi akan wanda ya ga dama ya zaɓa ya mai da hi annabinsa ko manzansa ya mai da hi ɗan aikansa kamar ka tambayi Allah me dalilin da ya sa kake turo wannan saƙo Allah ya ce liyin zira yau talaki don a gargaɗi mutane ranar gamuwa da Allah ya kai mai hafi nuya kana tuna wannan ranar da Allah ya ce yana turo saƙo ne don a ma gargaɗi yana turo saƙo ne don a mun gargaɗi yana turo saƙo ne don a faɗakar da mu yana turo saƙo ne don a ankarar da mu liyun dira yau talaq Allah ya ce yau mahun zuna ranar da kowa zai bayyana a gaban Allah gaba ɗaya kowa zai fito ƙarara fili fetal yadda kowa zai ga Allah Allah zai gan shi kowa zai ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala yau mahun barizun Allah ce la yakhfa alallahi minhum shay'un ba wani wanda zai ɓuya wa Allah a wannan rana Allah ya ce limanil mulkul yau a ranar ne zan yi tambaya na ce mulki na waye a yau ba wanda zai iya ba da amsa malam abubakar mahamud gumi ya ce tsakanin limanil mulkul yauma da kuma Allah ya ba da amsa da kansa ya ce lillahi wahidul qahar sai an yi shekara arba'in idan Allah ya tambaya ya ce yau mulkin waye ka je ka karanta tafsirin al-imamu abubakar mahamudu dumi a cikin raddul azhani ila ma'anil qur'an karkashin wannan aya ce in Allah ya ce limanil mulkul yau waye yau yake da mallakar komai kowa zai ja baki ya shiru Allah ya ji kan kala rawi ya ce in ina kusa da nasiru kamar hin taba ka ce kai ne mai mulki a yau Allah ya ji kan kala rawi Allah ya ji kan kala rawi malam abubakar mahmud gumi ya ce Allah zai yi wannan tambaya a gagara amsa mar sai an yi shekara arba'in ba wanda ya magana duk wani mai ɗagawa duk wani mai shegantaka duk wani ɗan banza duk wani munafiki duk wani jabberi duk wani mugu duk wani azzalumi wallahi ba zai iya wa Allah magana ba a wannan rana ɗagawarsa iya nan duniya ce ya yi wa ‘yan uwansa ‘yan adam amma wallahi baka yi wa isa kai wa Allah ba baka yi isa kai wa mala'ikunsa ba ma balantana Allah sai Allah ya bada amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar mulki na Allah ne alwahidi wanda yake kwara daya tilo wanda bai da abokin tarayya alwahid alqahhar wanda ya rinjayi kowa ba wanda ya rinjaye shi to a wannan rana ne Allah ya ce alyawma tudza kullu nafsin bima kasabat a ranar ne za mu sakanya wa kowace rai da abin da ta aikata mana la zulmal yau Allah ya ce ba wani wanda za mu zalunta a yau inna Allah sari'ul hisabi Allah mai gaggawar hisabi ne karanta suratu gafir tun daga aya ta ɗari da aida tun daga aya ta goma sha bakwai har zuwa aya ta sha biyar har zuwa goma ta goma sha bakwai Allah maɗaukakin sarki ya mana rahama da ni da ku gabaki ɗaya ya tabbata a hadisin annabi Muhammad wanda imamu zuhuri ya rawaito daga abi salama daga abu huraira Allah ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdausi abu huraira ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce ya qabidullah al-arda Allah zai damce kasa wa yatwi samaa bi yaminihi Allah zai nade sama da abun nan sammai da kasa da kasa da hannunsa na dama thumma yaqulu ana al-maliku sai ya ce sai ya ce wa al-umma ni ne al-maliku mamallakin mamallaka al-jabbaru ni ne al-jabbaru mai sawa a yi ko an so ko an ki mai tankwara bayi yadda ya ga dama aina mulukul ard Allah zai tambaya ce ina masu mulkin ƙasa yasa wallahi ka yi adalci ka yi wa al'ummar ka adalci ka tsaya akan damuwoyinsu da matsalolinsu a ranar ƙiyama ko da Allah ya tambaya ina masu mulki ko ba kai magana ba to hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi muhammad yake cewa almuqsitunu almuqsituna ala manabirin min nuri masu adalci cikin mulki a ranar tahin alkiyama Allah zai musu wasu mimbarori na azurfa da zinare ya ce duk ku je ku hau kowa ya bambanta cewa ku ne wanda kuka yi wa al'ummar ku adalci ina shugaban kasa ka yi adalci don ka samu wannan matsayin ka kyautata wa al'ummar ka don ka samu wannan darajar ta annabi Muhammad da ya ambata a cikin hadisin manzan Allah ina sanatocinmu ku tsaya wa al'ummar ku ku yi musu abin da zai taimake su don ku samu wannan darajar da annabi Muhammadu ya ambata ina ministoci ina sakataren gwamnati ina kaza ina gwamnoni ina waɗanda suke jin su ne masu mulki Allah zai tambaya a ranar kiyama ya ce aina muluku duniya aina mulukul ardi ina waɗanda suke jin su masu mulki ne a doron ƙasa ina tambaya kuna ina aina dabbarun ina kangararru fanɗararrun mutane wanda suke jin sun fi ƙarfin kowa kuma za su taka kowa kuma su zauna lafiya suna ina aina mutakabbiruna manzan Allah ya ce Allah zai tambaya ina masu girman kai da isa ina masu jiji da isa da jin cewa su wasu ne a ƙasa Allah zai tambaya ina kuke ina san ganin ku la ilaha illallah wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi ne ingantacce Allah madaukakin sarki ya tsiratar da mu daga irin wannan masifa ya zo kuma har ilau daga Ubaidullahi daga Nafi' daga Abdullahi dan Umar cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ƙara cewa inna Allah ya qabidu samawati wal ard Allah zai damƙe sammai da ƙarsai biyaminihi da hannunsa na dama ثم يقول أين الملك كوي ثم يقول أنا الملك سنن يتي نيني مي ملكي أيو يا زو أتكي مسند الإمام أحمد ده صحيح مسلم ده حديث عبيد الله بن مقسم daga abdullahi dan umar cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya da Allah ke cewa ma qadarullaha haqqa qadrihi mutane ba su girmama Allah ba hakikanin girmama shi wal wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah har zuwa karshe wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu hakaza bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallama sai yana kwatanta abun da hannunsa yana mummurda hannayensa yadda Allah madaukakin sarki zai damke ƙasa gaba daya yumajjidur rabba nafsa manzan Allah yana girmama girman Allah yana girmama shi yana cewa Allah zai ce ai anal jabbaru anal mutakabbir anal maliku anal azizu ni ne mabuwayi anal karimu ni ne mai girma da karamci fara jafa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al minbara tsabar yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke girmama girman Allah ke kambama sha'anin Allah ba mu ankara ba marawaici ya ce wallahi sai muka ga mimbarin manzan Allah yana rawa mimbarin saboda tsabar yadda ake girgama Allah ya tsabar yadda manzan Allah ke girmama Allah ya ce wallahi sai muka ga mimbarin manzan Allah na rawa hatta kulna la ya khirran bihi har san da duk muka sakankance ta mimbarin nan sai ya jefo manzan Allah kasa saboda tsabar yadda jama'a ku duba yadda mimbari ke girmama Allah la ilaha illallah mimbari katako da aka nada ana girmama Allah na rawa amma ana gaya ma dokokin Allah kana hafi nuya hafi nuyar banza da wafi hafi nuyar banza wanda take rage ma kwanaki wani daga cikin magabata yana cewa yabna adam ya kai dan adam inna hadhihi al-ayyama bab'atun minka waɗannan kwanaki da kake gani fa wasu gaɓoɓi ne daga jikinka fa'iza zahaba yawmun zahaba ba'aduka daga an ce yau rana kaza ta tafi wani ɓangare ne fa na jikinka ya shiga kabari ana nan ana nan ɓangare na ƙarshe zai shiga kuma wallahi dole ka mutu ka je ka tattaro a can amma yau mutane murna suke yi da kwanakinsu na ƙarewa maimakon su yi amfani da wannan rana da wannan lokuta da wannan yanayi da Allah ya ajiye su lafiyayyu yanzu akwai wani a kabari wallahi da Allah zai bahi dama ya fito ya sujjada kwaya ɗaya zai iya ba da duk abin da ya mallaka a duniya don Allah ya bahi damar sujjada kwaya ɗaya sannan a ƙara kashe shi amma kai yanzu ka samu wannan damar baka yi ba ka samu wannan yanayi baka aikata ba ka samu wannan kwanaki kana wasa da su wannan yake nuna baka da lissafi ba mu da lissafi yanayinmu ya lalace ya wargaje ya tambaɗe ya wargaje saboda ba ma girmama abin da Allah ya mana na ni'ima da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama marawaicin hadisi yace wallahi ba mu ankara ba sai muka ga wannan mimbari yana rawa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace wallahi wallahi sanda dukkanmu muka yi tsammanin mimbarin nan sai ya rikito da manzon Allah ya ce amma a hankali sai mimbarin ya shiru annabi ya ci gaba da hudu bashi ya zo a cikin hadisin suwar da Allah da manzo Allah ke cewa Allah yana canja wannan zai canja wannan kasa ba wannan kasar ba sai shimfiɗa ta ya miƙar da ita asalin miƙewa la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani tudu ko wani gangare ko kwari a cikin ta ba sun mai zajjirullahu al-khalaiq sannan sai Allah madaukakin sarki yuzajjirullahu al-khalaiq zajjaratan sai Allah ya dakawa ainihin wato mutane tsawa fa izahum fi hazihil mubaddila sai gasu sun dawo kan wacce Allah ya canja ma'ana idan aka kwashe mutane Allah ya nade kasa ya nade sama tsawa kawai Allah zai dakawa mutane yana daka musu tsawa marawaice ce sai gahi mutane sun dawo kan asalin kasar da Allah ya shimfiɗa daga baya la ilaha illallah jama'a wannan tafiya ce a gabana wannan tafiya ce a gaban ku wannan tafiya ce a gaban kowa amma yau tambelanmu da hayaniyar duniya tana kwasar kafafunmu muna mantawa da wannan tafiyar muna hafi nuya an shiga sabuwar shekara an shiga sabuwar kaza an shiga sabuwar kaza kaga mutum yana tura ma wasu sakon banza da wafi mana wai yana maka murna ka shigo sabuwar shekara shi da ya kamata ya kuka ya hawaye kwanakinsa sun kare ya kusa kusantar lahira da kabari da hisabi amma wai shi murna yake yi saboda bai da lissafi Allah ka dawo da mu cikin hayyacinmu to shine marawaice ke cewa sai ka ga mutane kawai gasu sun dawo kan wannan sabuwar kasar da Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato abin nan ya zo a cikin sahihu muslim daga nana aisha lalle annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi aina yakunu nasu yawma tubaddalul ardi ghairar al-ardi ina mutane za su kasance ranar da za a canja kasa tunda duk duniya an taru da na da da na yanzu da na Najeriya da na America da na Saudiya da na Asia da na Afirka duk na da da suka rasu da wanda aka yi tun daga annaba Adamu har ila yaumina hada wa ila yaumin ba'da hadal yau duk za a taru to Allah ina zai sa mutane idan zai canja kasa wannan tambayar aka yi wa annabi Muhammadu sai annabi muhammadu ya ce fi zulumati allah zai ɗebi mutane gaba ɗaya na da da na yanzu da wanda ka sani da wanda baka sani ba da na ƙasar ka na sauran ƙasashen duniya da zamun nan annabawa kam allah zai kwahe su ya saka su a cikin wani duhu dunal jisiri a bayan wata gada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah ka kai mu a sa'a Allah ka kai mu a sa'a Allah ka kai mu a sa'a Allah ka samu da rabar rahama ya Allah wa yakunu al-muradu bidhalika tabdilun akhar ghayr hadha al-mazkur fi al-hadith malamai suka ce wani lokaci wasu malamai suna fassara wannan canjawar ba wancan canjawar da aka ambata a cikin wannan hadisin ba shine abin da ake nufi ubangiji zai canja ma'alim na ƙasa ne duk abubuwan da da ka sani akwai a doron ƙasa duk Allah zai watsa su sai ta dawo fetal fili ne la tarabi ha'i wajen wala amta shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana wannan a cikin suratul aha yace wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka game da zuwa tsufa qul yansifuha rabbi nasfa ka ce musu Allah zai nike su nikewa waɗannan duwatsu jama'a da kuke gani waɗannan duwatsu da kuke gani yadda ka san a sa inji a niƙa garin fulawa ko garin masara wallahi Allah ya faɗa a cikin suratul aha yace haka zan nike su gaba ɗaya zan nike su gaba ɗaya fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafan Allah ce zan bar kasar fako fili fetal babu wani tudu ba wani gangare hine safsafan fili malam daga nan za ka hango abin da baka taba tsammanin hangowa ba saboda tsabar babu komai ba bishiya ba duwatsu ba tudu ba gangare ba komai Allah ya ce la tara fi ha'i wajen ba ka ganin wata karkata ko wani doro wala amtan ko kuma wani kwari ba za ka ga wannan ba ai lan khifada fiha wala irtifa'a babu wata daguwa a kasar babu kuma zuran kofa a wannan doron kasa sai Allah ya faɗi wata magana Allah ya ce yawma idhin yattabi'una da'iya a ranar ne mutane da kansu za su bi wanda ya kira su domin tafiya filin tashin alkiyama idan aka ce halummu ila rabbikum ta'alau ila rabbikum wallahi kowa ba wanda zai musu haka zai bi wanda ya kira shi ku taho mu tafi gurin Allah haka kowa zai bi ba ana cewa ko baka biyar ba an biyar maka zaka ga ranar da aka biyar maka raka ga ranar da asalin bi zai bi yau irin a wannan rana ne ya tabi una da'iya la'i waje lahu mutane za su bi mai kiransu ba za su karkace masa ba wa khasha'atil aswatu lirrahman Allah ce sautuka gaba ɗaya za su rankwafa gaban Allah malamai suka ce ba wanda zai ɗaga murya ya yi magana da ƙarfi saboda Allah ne ke magana malam fala tasma'u illa hamsa malamai sun yi wannan fassara guda biyu fassara ta farko suka ce fala tasma'u illa hamsa ba za ka ji komai ba sai dai takun tafiyar mutane rap rap rap rap rap ana tafiya gaban Allah malam ba sarki ba gwamna ba shugaban kasa ba dan majalisa ba shugaban jam'iyya ba kowa mai kuɗi wallahi haka za ka ganshi yana takawa yana tafiya filin kiyama aikinsa na alheri kadai shine tsiransa fala tasma'u illa hamsa wasu kuma suka fassara suka ce fala tasma'u illa hamsa ai ba za ka ji komai ba sai magana ƙasa ƙasa rada wani yana rada dan wasu fa an shiga uku yau fa akwai bala'i kiyama fa da ake bamu labari fa ta zo ƙasa ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa ayyukanmu da muke yi ba watsatsu bane ya Allah Allah ka karba mana gabaki daya a wani guri ko subhanahu wa ta'ala ce waye alqari'atu mai kwankwasa wa ma adraka mal qari'a wasar da kai mecece mai kwankwasa zukatan mutane da masifa da bala'i sai Allah ya ce yau mai kunun nasu kal farashin mabuthu ranar ne da mutane za su zama kamar fari abin watsawa ragansu far kawai wata kunul jibal duwatsu ko za su zama kal ihinil manfushi kamar kaɗaɗɗiyar auduga ka san dai duk kayan laushi ba abin da ya kai auduga laushi ko Allah ya ce na rantse da Allah haka zama da duwatsu sai amma Allah ya wata magana wanda ita ce mafita ta da kai sai ce fa amma man thaqulat mawazinuhu waɗanda manauyansa suka yi nauyi da ayyukan alkhairi fa huwa fi ishatin radiya wannan yana cikin yardaddiyar rayuwa a lahira Allah ka sa ina daga ciki kuna daga ciki Allah ya sa muna daga ciki gabaki daya wa amma man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunansa suka yi sako-sako Allah ya ce menene fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ba adraka ma hiya narun hamiya a wani guri Allah ya ce yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffan la laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'antum an an lam naj'al lakum maw'ida Allah ya ce kuna tsammanin ba za mu saka muku lokacin haduwa bane ya tabbata a wani hadisi a gurguje lokaci ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yunzilillahu min tahtil arshi ma'an sai Allah maɗaukakin sarki ya sauke wani ruwa a ta ƙarƙashin al'arshi fatum tirus sama'u arba'ina yauman za a maka wani mamakon ruwa na kwana arba'in ana filin tashin kiyama mala hatta ya kunul ma'u fauka kum ithnai ashara zira'an manzo Allah ya ce sai ruwa ya sha kan kowa sama da zira'i goma sha biyu kowa ya nutse a cikin wannan ruwan ai ba a yi iyo ba na rantsi da Allah ba a yi iyo ba Allah zai sake wani ruwa in ji annabi Muhammadu ta ƙarƙashin al'arshinsa sai an yi kwana arba'in ana maka wannan ruwan idan aka yi wannan ruwa na kwana arba'in sai ya mamaye kowa sai ya sha kan kowa da zira'i goma sha biyu in ji manzan Allah thumma ya amurullahu al'ajisa da an tumbita daga nan ne duk gawawwakin da suka mutu shekara dubu dubu ɗari Allah zai ce kowa ya tashi yadda ka san kayan lambu na tsirowa idan aka yi masa bayi annabi muhammadu ya ce haka kowa zai tashi ya zo a hadisi wanda imamu ahmad ya rawaito da muslim daga yaqubu dan asim daga abdullahi dan umar cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yunfaku fi sur sannan za a yi busa a cikin kaho fala yasma'uhu ahadun illa asga laitan aw litan thumma rafa'a litan Allah zai sa a yi busa a cikin kaho idan aka yi wannan busa a cikin kaho din ba wanda zai saurari wannan busa illa asga litan face sai wuyansa ya karkace ya leka sama ya ga me yake faruwa aw rafa'a litan ko laitan ko kuma ya daga kansa sama yana kallon ta ina wannan busa wannan kakaji da wannan kara ta ina take zuwa wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdahu fa yus'aku manzon Allah ya ce farkon wanda zai fara jin wannan busa wani mutum ne wanda yana gonarsa yana gyara lambun shi yana masa bayi shi zai fara jin wannan karar busa idan ya ji shi fa aku nan take sai a wurgar da shi magashiyin alaihi min almauti sai faɗi macacce manzo Allah ya ƙara cewa wala yasma'uhu ahadun illa su'ib ba wanda zai ji wannan busa face sai ya faɗi warwas thumma yursilu Allahu mataran ka'annahu tillu aw zillu fayunbitu minhu ajsadul khalaiq thumma yunfaku fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna sannan sai a sake wancan ruwa da muka bayani a wancan hadisi sai kuma kowa ya tashi sannan sai a sake yin busa ta biyu sannan sai kowa kuma ya miƙe domin tafiya ranar tashin alkiyama sun mai ƙalu ayyuhan nas sannan sai annabi muhammadu ya ce sai a ce wa mutane ayyuhan nas ya ku mutane halummu ila rabbikum ku taho zuwa ga ubangiji na kiran kowa da ni da kai wallahi sai mun je da ni da kai wallahi sai mun je ba mai matsayi ba mai kaza ba mai kaza ba mai kaza wadda haka muna kiran kanmu a karan farko sannan muna kiran duk wanda yake musulmi wallahi mu ji tsoron Allah mu yi taka tsantsan da duniyan nan ba gurin dawama ba ne ba gurin da za a tsaya ana tambele ba ne ka sani cewa duk wanda ya zalunce ka ko ya cuce ka bashi Allah ya kahi kiyama ai dai babu wanda zai dawama ko innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun Allah yace za ka mutu kai annabi Muhammadu jama'a tun kafin annabi ya mutu ake bahi labarin zai mutu to akwai wanda zai shaura tun da ransa Allah ya ce ka shirya lalle za ka mutu kuma wallahi kowa sai ya mutu kuma za ku tashi gaban Allah kuna husuma akan haƙoƙin junanku da haka ya kai gwamna cuce mu karka damu karka damu i cuta ba dai cuta ba ce ka yi ya kai shugaban ƙasa yi hankoro yi cuta ya kai minista wane yi cuta ya kai jagora wane yi cuta amma dai ka sani innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyama inda rabbikum takhtasimun za mu tashi muna husuma gaban Allah kowa yana neman haƙƙinsa a gurin ɗan uwansa na rantse da Allah duk wanda ya ci haƙƙin mu wallahi sai ya biya mu a ranar tashin kiyama babu matsala dan ka zama babba akan mu ko ka zama jagora akan mu amma ka sani wallahi sai ka biya ko ba matsala kuma kar mu zo muna magana wani ya dinga ɗauka cewa wai matsalar manya ta shafa na rantse da Allah walau kana qadiban min arakin komai kankantar abin da ka zalunci wani wallahi sai ka biya domin sau da yawa mutane in ana magana sai su dinga hango waɗanda suke sama shi yana manta kansa a zalunci ai zalunci zalunci ne komai kankantarsa wallahi ka shirya za ka biya kai ma daga ƙarshe jama'a muna sa ƙasar mu na addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙin masifu da bala'o'in da suke cikinta abubuwan da ake ta raɗe-raɗe na so mutane kowa mai da hankalin shi kwanakin baya ko sati da ya wuce an yi ta raɗe-raɗin cewa shugaban ƙasar nijar ya fito ya yi wasu bayanai da suke nuna yana zargin najeriya da ɗauko kwangilar sojojin faransa domin su zo su haddasa fitina a ƙasar nan to na farko dai akwai buƙatar mutane su ƙara shiga taitayinsu ni dai ina ƙara faɗa mana duk maganar da ka ji tunda dai ba mala'ika aka turo daga saman bakwai zo ya faɗe ta ba tahtamilu an takuna sidikan aw kadhiban haka ne ko ba haka ba za ta iya daukar ƙarya ta iya daukar gaskiya dan dan adam ne kamata kamar ka ya faɗa ba mu da wani bambanci in ba Allah ne bambanta mu da wata daraja ba kuma Allah ce inna akramakum indallahi wanda ya fi ku kawai a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah saboda haka higabanni zar ba mala'ika bane shi ba kuma annabi bane ba ma'asumi bane don haka zai iya faɗin abin da ya tabbata haka ne sai kuma iya faɗin abin ya zama ba haka ba ne to amma ni abin da nake tambaya me yasa aka yadda da maganar shi to akwai dalilai guda biyu dalili na farko shine mafi yawancin talakawan najeriya ba su cika yi wa al'ummarsu da shugabanninsu da ƙasarsu fatan alheri ba ku lura ku gani komai kirkinka a ƙasar nan in dai aka baka shugabanci to a gurin 'yan najeriya kai mutumin banza ne kai macuci ne kai azzalumi ne kai mugu ne haka kowa yake ɗauka ko kuma mu ce mafi yawanci suke ɗauka wannan ba ƙaramin sharri ba ne bai dace kawai don wane ya zama shugabanmu shi kenan duk wani abu mu dinga an taya masa ba to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa mafi yawanci suka yarda da wannan magana ta shugaban Nijar saboda mafi yawancin mutanenmu ba sa yi wa al'ummarsu da shugabanninsu fatan alheri fatan sharri da masifa da tashin hankali da matsaloli suke kokarin yi musu wanda kuma wannan ba daidai ba ne abu na biyu da ya jawo mutane suke yawan yarda da irin waɗannan abubuwan shine wato rashin gina kyakkyawar alaƙa ta gaskiya tsakanin shugabanninmu da kuma talakawanmu mafi yawanci in baka ce duka ba abin da za a faɗa maka a ƙasar nan zai yi wa ya tabbata gaskiya ƙarya zai dawo daga baya an faɗi maganganu wanda Allah ne kaɗai ya san adadinsu amma daga ƙarshe sun zama ƙarya a ce za a yi titi a can an ba da kwangila ya zama ƙarya jama'a haka ne ko ba haka ba lokacin mulkin buhari an ba da kwangilolin hanyoyi a arewa an yi su ba a yi su ba ya sauka ya bar su ba a yi ba su don haka mafi yawancin talakawa idan an faɗa musu magana ba sa yadda me dalili saboda idan aka faɗa ba a cikawa yanzu nan muka karanta cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce kama ba da ana awwala halƙin nu'iduhu sai ya ce wa'adan alaina yadda muka kage halitta haka za mu dawo da ita mun ɗau alkawari inna kunna fa'ilina kuma mu masu faɗa da cikawa ne idan Allah da ya halicce mu in Allah ya ga dama sai ya saba alkawari kuma ba wanda zai tambaye shi amma shi da kansa ya yarda ya cika alkawarin abin da ya ɗauka me yasa ni da kai idan muka yi alkawarin zami abu ba za mu yi ba me yasa shugabanninmu za su yi alkawarin abu ba za su yi ba nan aka zo aka ce shaura wata kaza za a fitar da wutar mambila jama'a haka aka ko ba haka ba sai ga wuta ta zama ƙarya daga ƙarshe wani minsan da ya hau ma cewa ya ba a ma share filin mabalantana a fara aiki ɗan najeriya musamman shugabannin su ba su kunyar yin ƙarya da ƙazafi da yarfe da maganganun banza wannan ta sa sau da yawa idan aka faɗi magana ta sharri a ƙasar sai kawai kowa ya da haka ne to amma ina so mu dawo cikin taitayin mu tare da wannan matsalar kamar yadda na ce shi shugaban nijar ai ba masumi ba ne shin jama'a kun manta ta ya aka yi shugaban Nijar ya zama shugaba ne? Muhammad Shani ta ya zama shugaba zabensa aka yi cikin lumana ya hau cin amanar shugaban sai ko ba cin amanar sai ba cin amana ne cin amana ne an fito daga sallar asuba ya fito daga sallar asuba Muhammad Bazum Muhammad Shani ya danna masa bullet a kai ya ce mu je ka yi sanin ka sauka a mulki larabawa suna faɗin wata magana suna cewa babu mutuwa mai ɗaci irin mutuwar da za ta zo maka ta hannun wanda ka fi yadda da shi wanda kake tunanin idan an farmake ka shi zai baka menene kariya amma a ce mutuwar ka ta zo ta hannun shi laraba suna cewa ba mutuwa mai bala'i da ɗaci irinta muhammad bazum zababben shugaban ƙasa ne ba mu ce baya kuskure ba shi ma yana da nasa kusakura amma dai shugaba ne shugaba ne mai cikakken iko kamar yadda ake faɗa ya danna masa bindiga a abin ɗinsa a ƙeyarsa ya ce muje kai sanin ka sauka a mulki shi wannan mai amana ne mai amana ne ko maciyin amana maciyin amana ya ci amanar shugaban shi don Allah mutumin da ya wannan nau'in cin amanar shi zai zo ya faɗa ma magana ka zauna daram a kanta na so mu dawo cikin taitayin mu duk wanda zai aikata haka to zai aikata abin da ya fi wannan muni ka je ka bi tarihi ya aka suka kwace mulki matarsa yanzu don Allah idan Muhammad Bazum shugaban kasa ne ya cancanta a kulle shi ko a daure shi ko a kama shi da Allah matarsa ne take shugabar kasa ɗansa ne yake shugaban kasa da matarsa da ɗansa ɗan da ƙyar aka sake shi har yanzu matar tana kulle wannan shine yanzu yazo yake cewa akwai sojojin faransa a najeriya kuma ka yadda to alhamdulillahi malam nuhu ribadu chief security advisor ya yi wata magana da ina jin bbc ko voice of america ko dai wasu daga ciki wanda ya faɗi wata magana wanda ta burge ni abin da ya faɗa shi ne bayan da suka gama hirar ya musa cewa babu wannan maganar a matsayinsa na mai ba da shugaban ƙasa wa shawara akan harkar tsaro ce shi bai san wannan maganar ba to shi kenan sai mu ce shi baka yarda da maganar shi ba to da Allah da mai shi wancan ya fi wannan da har ka yadda da wancan baka yadda da wancan ba sai ka nutsu wallahi abu na farko abu na biyu ya faɗi wata magana ya ce ku ne yan jarida na ba ku dama duk inda mutumin nan ya ambata cewa an sauke sojojin faransa ya ce ku je ku bincika idan magana ta tabbata cewa haka ne to na ya ba ku dama ku baza wa duniya cewa lalle abinda Muhammad abinda Muhammad Sani ya faɗa gaskiya ne to dan jarida jama'a ka bashi aiki baka bashi aiki ba ma ya kare balantana ka bashi aiki da haka muna jira mu ba mu gaskata kowa kuma mu karyata kowa ba muna nan a tsakiya idan ya tabbata ba za mu yi mamaki ba idan da bai tabbata ba ma ba za mu yi mamaki ba domin a Najeriya ba abin da ba zai iya faruwa ba jama'a haka ne ko ba haka ba amma me ya kamata mu yi fatar kasar mu da al'ummar mu da shugabannin mu shin fatan wannan abin ya tabbata ya kamata mu yi ko kuma fatan kar Allah ya tabbatar da shi kada Allah ya tabbatar da amma wallahi ka kalli mutane mafi yawanci mutane fata suke wannan abin ya faru kuma ba san cewa bala'i ne akan mu akan shugabannin akan kasar akan kowa ba da haka ba za ka zo ka ce wai abin da kake so za a faɗa ma ba gaskiya kawai za a faɗa ma saboda mutane sun mai da harkar shugabanci kawai lalatacciyar harka duk wani ma wanda yake cikin ta kallon banza suke mishi yanzu idan kai ka san abin da ake a ƙarƙashin ƙasa na harkar tsaro in ka san ƙoƙarin da ake a ƙarƙashin ƙasa na daƙile al'amuran tsaro wallahi tallahi sai ka yi wa waɗannan mutanen uzuri amma baka sani ba kuma wani abin ba za a gaya maka ba kar ka ma yadda wallahi saboda ba abin a gaya maka ba ne ba abin a gaya maka ba ne abu ne wanda wanda suke cikin abin su suka san me suke yi kuma su suka san gudunmuwar da suke wajen kashe wutar ta ƙarƙashin ƙasa saboda munafurcin da ke cikin harkar kana faɗin wata magana cewa ga wani ƙoƙari to wasu kuma suna can suna ƙoƙarin injiniyarin watsa wannan abun haka ne ko ba haka ba mutane nawa ne yanzu ana zargin su da cewa ba sa son wannan fitina ta boko haram ko fitina ta kidnapper su kare mutane nawa ne cikin jami'an tsaro cikin 'yan siyasa cikin wane ne sai kun je kuna gyara abu can su kuma sai su ballo ta can shine mawaki yake cewa mata ya bulugul bulyanu yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdum yaushe ne gini zai zo ƙarshe idan kai kana ginawa wani kuma yana rusawa muƙaddara wannan katanga ne ni ina ta ɗaukar blok ina jerawa ina sa siminti wani kuma yana biyowa bayana yana sun cewa yana ajiyewa a ƙasa yaushe zan gama ba rana ma'ana yaushe za a shawo kan matsalar tsaro idan wasu bayan Allah sun sadaukar da rayuwarsu suna kokarin su kawo karshen abun amma wasu kuma suna nan laila na har so suke he sun rusa wannan abin da suke yi wadaka in mun ce ayi addu'a ba muna faɗa ne a baki ba a je ayi addu'a ba mai maganin waɗannan miyagu sai Allah dan wasu suna gindin ka baka sani ba kuma da su ake rusawa haka ne ko ba haka ba wasu suna kusa da kai a matsayinka na shugaba a matsayinka na kaza a matsayinka na kaza a matsayinka na malam wane a wannan gabar muke ce wasu bayan Allah addu'a farko dai malam musa yusuf asadu sunna allah ya saka wannan bawan allah da alheri gudunmawar da ke bayarwa a wannan harkar ta tsaro da dakile ta ni dai na faɗa na ƙara faɗa kuma ba zan daina faɗa ba har yanzu a iya fahimta ta ban ga malamin da ke bada gudunmawar da kai tasa ba wallahi ya sadaukar da rayuwarsa ya shiga hatsarura da yawa don ya ga cewa an dakile wannan matsalar allah ya kare shi ya ƙara masa lafiya da imani allah ya tallafe shi akan wannan yunkuri nasa da duk wanda suke dafa mar cikin malamanmu na wannan ƙasa Allah ya dafa musu gabaki daya na biyu muna addu'a ga shi NSA NSA domin da amincewarsa ake wasu abubuwa na ƙoƙarin kare al'umma da yunkurin da ake yi na takaita wannan matsalar wallahi wallahi da amincewarsa sannan kuma da gudunmuwarsa mai kauri muna addu'a Allah ya kare shi daga wannan kuje akan wannan kujera da yake na uku akwai sanata shehu buba da yake bauchi wanda shi ne ciyaman na harkar tsaro a majalisar ainihin wato kasar nan wannan bayan allah wallahi muna musu addu'a allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma ba zan manta ba da gwamnan kaduna wanda shi ma yana ba da gudunmawa matakar gudunmawa wajen a dafa a tare wannan abun kada ya ci gaba kuma wallahi ku dura ku gani in kuka kasa kunne daga wata uku wata hudu wata biyu wata ɗaya da ya wuce ana samun result domin harkar kama mutane ta ragu a arewacin najeriya ta ragu ba mu ce babu ita ba yawan maganganu yau an harbe kaza gobe an tare kaza ya ragu amma da baka sati ɗaya sati biyu sai ka ji wata magana amma alhamdulillah yanzu abin yana raguwa muna addu'a Allah ya ƙara rage mana shi yan uwa muna addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ko muna addu'a kuma muna kiran mutane da mu ji tsoron Allah gaba ɗaya wannan harka ta shugabanci in baka je kanta ba za ka san matsalar da take cikinta ba wallahi wallahi sai ka hau ne za ka gane illar da ke cikinta amma mu sani duk lokacin da muka samu dama muka samu ganawa da duk wani wanda muke ga yana da wani haƙƙi muna iyakacin kokarin mu kuma wallahi ba sai ka yarda da mu ba ba muna faɗa ne don ka yarda da mu amma mun sani akwai wanda sun yarda kuma suna mana addu'a to don haka muke faɗin wata magana to wannan masu yi mana addu'a cewa Allah ya taimake ku akai don ba mu san bakin wa zai karɓa ba ta iya yiwa ni da nake liman wallahi sai ne addu'a Allah bai karba ba kai da kake sauraro na sai kai addu'a Allah ya karba karkare na kanka kai kare na kanka Allah ya san dan arziki kowa bakinsa yana da matsayi a gurin Allah to da haka ayi mana addu'a ubangiji ya dafa mana a cikin wannan harka da muke yi Allah ya dafa duk wanda suke bada gudunmawa akan wannan harkoci duk wanda suke kokarin faɗakar da al'umma da shugabanni akan matsalolin ƙasar nan ubangiji maɗaukakin sarki ya taimake su Allah ka samu gama da duniya lafiya da haka yan uwa kuka ya kamata mu yi akan maganar new year ba wai dariya da murna da ɗora hotuna da kaza da kaza da kaza da kaza ba domin ga tafiyar da suke gabana da suke Allah ya kai mu a sa'a Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mas'alar bata kare ba insha Allahu ta'ala wala Allah ya sati mai zuwa zamu karasa ta abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntum a harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu Allah maɗaukakin sarki ka zauna da mu lafiya a ƙasar mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka ƙara mana lafiya da zama lafiya ya Allah wannan jiha tamu mai albarka Allah ka ƙara mata albarka shugabanninmu da suke cikinta Allah kai musu jagoranci zuwa ga alkhairi duk abin da zai zama musu sharri ko gare su ko gare mu ko ga al'ummar mu gaba daya muna addu'a Allah ka dakile hannayensu daga aikatawa wannan ƙasa ta mu Allah ka zauna da ita lafiya ya Allah bala'in da ke fuskantar ta Allah kai mana maganin sa raɗe raɗi da ake da maganganu da ake ya Allah muna roƙonka kar ka tabbatar da waɗannan abubuwa ya Allah Allah ka ci gaba da bamu tsaro da zaman lafiya a wannan ƙasa ya Allah masu haddasa fitintunu Allah kai ne da su kuma kai ka halicce su kai ka ba su dama Allah ka kwace wannan damar daga hannunsu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والمرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وصووا